أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin watan abuwabu sifati sala babu banda imamul bukhari ya akkada su waɗanda suke ɗauke da sifofin ya sallah take ya ake yin sallah ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koyar da sallah ya aka ruwaito daga koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam akan sallah wannan sune abwabu sifati salati muna cikin babu raf'il yadaini idza kabbara wa idza raka wa idza rafa'a magana akan ɗaukaka hannaye a lokacin da mai sallah zai yi kabbara harma ya ɗaukaka hannuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukakawa a lokacin kabbar harma sannan kuma da ɗaukaka hannuwa har wa yau lokacin da za a yi ruku'u da ɗaukaka hannuwa lokacin da aka ɗaukako daga ruku'u ya ce amma baya wannan ɗaukakawa a lokacin da zai sujada ko lokacin da zai ɗaukako daga sujada wannan shine hadisin da muka karanta a cikin wannan tarjama to har wa yau dai babin bai kare ba sai lokaci don haka ci gaba zamu insha Allah
حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي كلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا
حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صنع هكذا ونن حديثي إسحاق يا ذا امتد مشين إسحاق بن شاهين ابن الحارث الواسطي شيني ishaqu alwasiti don ishaqu kanda suke rijalin bukhari suna da yawa don haka kowanne sai a danganta shi yadda za a gane sai aka ce alwasidiyu kaga an gane ishaq ibn shahin ibn al-harith alwasidi abu bishr binu abi imran yana ruwaita daga hushayn daga cikin waɗanda wannan watan ishaku ke ruwaita daga gare akwai hushaimu da khalidun da khalidun at-tahan da ibn uyayna shine sufyan da wani su shi kuma waɗanda suke ruwaita daga gare shi akwai irin imam al-bukhari anan kaga gashi yana cewa haddathana ishaq al-wasiti kaga imam al-bukhari yana da shin masu karba daga wannan ishaqu da imam an-nasa'i da abubakar ibn ali al-marwazi da ibn huzaima mai sahihin nan na sahihu ibn Huzaima kamar yadda Al-Hafiz ibn Hajar a cikin Tahdhib tahdhib a tarjamar sa yace qala an-Nasa'i Nasa'i yace fi asma'i shuyukhihi al sunayen malamai ne shi Nasa'i yace katabnahu anhu bi wasifa yace saduqun yace mun yi rubutu gare shi a can mahallin da yake a wasida mun mun rubutu hadisai kenan daga gare shi yace kuma sadukun mai yawan gaskiya ne shi ishaq ibn shahin alwasit ibn hibbana shi kuma a kitabu thiqat abin da yace kan ishaqa ibn shahin alwasiti yace mustaqimul hadith babu matsala ga hadisin shi ko kadan babu matsala me mi kakken hadisi ne wanda daidai ya rasu hijira tana da shekara 250 hijira tana shekara 250 ya wuce shekara 100 ya fi shekara 100 haka aslama ibn sahlin yace kamar yadda ibnu hajar ya kawo a cikin tahzibu tahzib ibnu hajar ya kawo a tahzibu tahzib cewa ya wuce shekara ɗari in ji aslam ibn sahlin قال حدثنا خالد بن عبد الله يتي حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد يا كربو دغ خالد عن ابي كلابه يا كربو دغ ابي كلابه انه راى مالك بن الحويرث حقيقه يا مالك بن الحويرث شي ابي كلابه اذا صلى in malik ibn al-huwairith zai salla kabbara sai kabbara warafa yadayhi kuma ya ɗaukaka hannayensa a lokacin yin kabbar harama wa idza arada an yarka in yana nufin yayi ruku'u shi ma rafa yadayhi sai ya ɗaukaka hannayensa biyu wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i in ya in ya ɗaukako daga ruku'u zai ce sami Allahu liman hamidahu to zai daga hannayensa guda biyu ce sami Allahu liman hamidahu daidai inda ya daga lokacin kabbar harma da daidai inda ya daga lokacin da zai yi ruku kamar yadda za mu ji Imam al-Bukhari can dai mun yi a matsayin matashiya muqaddima shi daga hannun nan yaushe ake yin shi za a fara yin shi sannan ayi takbiratul ihrami ko za a fara takbiratul ihrami sannan a yi shi ko ko za a yi su lokaci ɗaya duk wannan mun tattauna shi satin da ya gabata sannan kuma daidai gwargwadon ya ɗaga hannun yake daidai man kibaihi game da hadisul babu ya gabata daidai kafaɗu ko ko daidai kunnuwa ko ko daidai kirji kamar yadda kowanne akwai tashi riwaya kowanne akwai tashi riwaya to duka wannan ya gabata yace wai za arada an yarka rafa yadayhi wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i rafa yadayhi wa haddatha sai malik ibn al-huwairith din yi haka kuma yana zantawa yana bada bayani anna rasulullahi sallallahu ta'ala sallam sana hakaza yadda kuka ga ina yi dinnan in zai kabar harma in daga hannaye in zai ruku'u in daga hannaye ina ɗauko ko daga ruku'u in daga hannaye haka na gama aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana aikatawa yana bayyana da bancin yayi abin a aikace don kada a fahimci mauqufi ne a kai ne wannan hukunci ya tsaya kan shi sai ya bayanin raf'in sa ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga magana ya dangana ta ga manzo Allah kaga yanzu ya zama mi ya zama marfu'i cewa ɗaukaka hannayen nan lokacin kabbar harma da ɗaukakawa lokacin ruku'u da ɗaukakawa daga tasowa daga ruku'u wannan daga annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam to aka yi rafin sa to باب إلى أين يرفع يديه باب إلى أين يرفع يديه كاغا تن أني مقدمة أكي تسي إمام البخاري بي بكتبا sai da bi tiriyan tiriyan shi rabbul yadaini mun ji shi sunna ne to ya kaifiyatul raf'i take ya ya daukakawa take daidai ina za a ji hannaye za a daukaka hannaye lokacin yin kabarin nan daidai ina za a daga za a daga da ka ce ila aina zuwa ina ne za a daga watan hannayen nan wannan tarjama abin da yake karantarwa kenan kaga imamul bukhari bai ba da amsa ba a tarjama bai ba da amsa ba saboda ni al'ada shi ce dama duk abin da yake mas'alar da adda khilafa in yazo sai tsaya mararraba sai ce babu hukumi kaza ko babu kaza babin kaza ko ko babin haliyu alu kaza shin ko ana yi kaza kaga a cikin bai cewa a'a ba a yi ko ko ce i ana yi duk bai yi saboda ni mas'ala ce wadda take da sabani in ka karanto hadis hadisul babi sai ka fahimci ina aka sa gaba in ka fahim in ka karanto hadisul babi ko hadisul babi sai ka fahimci ina aka sa gaba domin me domin shi ɗaukaka hannayen nan akwai saɓani mazhabin shafi'iyya wato shine abin da hadisul babi ya sarraha cewa a ɗaukaka zuwa mankibain a ɗaukaka zuwa mankibain kafaɗu guda biyu kaga shine hadisul babi yake karantawa to wannan kuma shine mazhabin shafi'iyya amma hanafiya sun ko sun yi riko da hadisin malik ibn al-huwairis wanda imam muslim ya rawaita hadisin malik ibn al-huwairis wanda imam muslim ya rawaita ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bi hima udhnayhi har manzo Allah zai daga hannayensa sai yayi daura da kunnuwan shi a wata riwaya ma har sai ibhamar hannayensa guda biyu sun taba shahmatai uznai naman kunne din nan inda mata ke sa dan kunne wannan naman to sai ibhamar sa guda biyu sun taba wannan sannan tsauran sabbaba din shi gefen sabbaba kuma yana taba sauran kunnan to haka a wata riwaya kaga wannan shi suka yi riko da shi cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zamo idan yayi kabbara har ma zai daga hannayensa guda biyu zai daga hannayensa guda biyu har su dauranci kunnuwansa kuma rawaita daga Anas ibn Malik misali shi da isnadi ingantacce takan Imam Darqutni haka bara ibn Azib shi kuma a hadisin takan al-Imam Tahawi al-Imam Tahawi a cikin شرح مشكل الآثار ده شرح معاني الآثار يتي يرفع يديه حتى يكون إبهامه qariban min shahmatai uznai kaga ita ce riwayar al-imam tahawi a cikin sharhu ma'anil afar sannan kuma har wa yau daga cikin abunda yana magana kan sabanin sabanin dalilin imam bukhari ya tsaya tsakiya bai ce ga yadda za a yi ba don in ya ce ga yadda za a yi a tarjama ta ce to ai akwai riwaya da ta saba haka in ka ce daidai manki bai to ya za ka yi da riwaya da ta ce daidai kunnuwan shi to shi ne ya kawo ina riwaya akwai riwayar ma wa'il ibn hujj ya ce hatta hazata uzunaihi har hannayensa guda biyu sai sun dauranci uzunaihi kunnuwansa biyu inda abi dawud da toje abu dawud to saboda haka dai amma shi a bukhari abin da ya hirin jayawa shi ne abin da ya kawo a hadisul babi a hadisul babi cewa sai ya dauranci kafaɗu guda da hannayen sojan daga wa qala abu humayd fi ashabihi النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه mhm to kaji abinda Imam al-Bukhari shi ya zaba kuma shi ya kawo shi aka gani a ƙarƙashin wannan tarjuma Abu Humayd Abu Humayd yace fi ashabihi a cikin sahabban sai yake faɗin wannan magana yace rafa annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama hazwa mankibai manzo Allah sallallahu alaihi ya daga ya daukaka hannayensa guda biyu daura da mankibaihi kafadunsu guda biyu kaga anan wannan taliki wani yanki ne daga hadisi wanda shi Imam Buhari ya fitar da shi a babu sunnatil julusi fi tashahhudi babu sunnatil julusi fi tashahhud anan imam bukhari ya kawo shi dami da isnadin shi to anan sai wadatu gabarin kawo isnadin saboda can gaba zai kawo shi a babin zama a tahiya to sai yanko a cikin wannan sai talikin sa
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة ورفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد لا ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وأن الحديث أبو اليمان يا تدم إمام البخاري يتي أخبرنا شعيب يتي شعيب يا تدم عن الزهري يا كربو محمد بن شهاب الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله يتي سالم بن عبد الله يا تدم أن عبد الله بن عمر يتي بابيش شي سالم dan Abdullah ibn Umar ne yace baban shi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal ya ce ra'aytu an-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama iftataha as-sala ko iftataha at-takbira fi as-sala ya buda kabbara fi salat cikin sallah aka ce ma'ana abin da yake nufi anan iftataha at-takbir ay iftataha bit-takbir ya fara da kabbara fi salat a cikin sallah kabbar harma kenan wadda ake farawa da ita fara fa'a daidai kabbar harman nan sai daga yadai hannansa hina yukabbiru kaji hina lokacin da yake kabbarar a lokacin ya daga hannaye da daga hannayensa da yin kabbarar duk lokaci guda kaji ya faɗi mahalli ko wakatin ɗaukaka hannayen nan hatta ya ji alahuma hazwa mankibaihi har sai da sai ya sanya su daura da kafadun shi guda su kaga shi dai a hadisul babi mahallu raf'il yadaini habul mankibai daura da kafadu tare da akwai kuma wancan riwayoyi da aka kawo cewa daura da kunnuwa wata ma riwaya daura da kirji daidai kirji daidai kirji to wa idza kabbara lirruku idan yayi kabbara lirruku saboda zai yi ruku'u fa ala mithluhu sai ya aikata mithluhu misalin wannan daukakawa wa idza qala sami Allahu liman hamidahu yace sami Allahu liman hamidahu fa ala mithluhu sai ya aikata irin wannan shine daukaka hannaye daidai ka faɗu shine fa ala mithluhu ya aikata daidai irin wannan shine daukaka hannaye daidai watan kafaɗu a lokacin da ya ɗaukako daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamidu kaga can ya faɗi irin abin da ake yi in an ɗaukako daga ruku'u ba kafara ba ce amma can ba a faɗi ba lokacin da watan zai yi ruku idza kabbara lil ruku in yayi kabbara kaga ya faɗi shi ma abin da za a yi in yayi kabbara saboda zai yi ruku fa ala mithlu wa idza ya dan goce taban to hatta yaj'aluhuma hazwa min kibri wa idha kabbara lirruku'i fa'ala mithluhu wa idha qala sami Allahu liman hamidahu fa'ala mithluhu wa qala rabbana wa lakal hamd sai ce rabbana wa lakal hamd ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود bai aikata wannan lokacin da yake yin sujada ko lokacin da yake ɗaukakowa daga sujada babu sai dai kabar kawai babu ɗaukaka hannaye lokacin yin sujada ko kuma ɗaukaka hannaye lokacin ɗaukakowa daga sujada.
Babu raf'il yadaini idza qama min ar-rak'atayn Babu raf'il yadaini idza qama min ar-rak'atayn wannan babi shi kuma yana magana akan ɗaukaka hannaye idan ya taso min ar-rak'atayn daga rak'a ta biyu. in an ɗaukako daga raka'a ta biyu in an ɗaukako daga raka'a ta biyu sai a sai a ɗaukaka hannaye shi ma kaga can duka wancan hadisai ba su ambace shi ba abinda suka ambata ɗaukaka hannaye lokacin kabar harma ɗaukaka hannaye lokacin ruku'u ɗaukaka hannaye ɗaukakowa daga ruku'u to yanzu an zanna an yi tahiya an zanna an yi tahiya to tashin da za a yi watan za a ɗaukaka hannaye in an tashi minar rak'atai ne daga rak'o'i guda biyu a ruba'iya ce ko sulasiya mai raka hudu ce ko ko mai raka uku ce kamar magariba ka suke da zaman farko farko
حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله النافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعة من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى إلى نبي إلى النبي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله النافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن الحديث أياش يا ذن تدموم شيني أياش بن الوليد البصري أياش بن الوليد يا ذن تدموم قال حدثنا أنا ذكر من من رجال البخاري قال حدثنا عبد الأعلى يجي عبد الأعلى هذا تدم قال حدثنا عبيد الله يجي عبيد الله هذا تدم النافع يا كربو دغ نافع أن ابن عمر بررن عبد الله بن عمر نشي نافع مالم إمام مالك الماجر عبد الله بن عمر to shi din nafi yake cewa annabi na Umar kana idza dakala fi salati kabbara ya zamo idan ya shiga cikin sallah ko zai shiga cikin sallah farkon mabuɗinta kabbara kabbara yake warfa aidai sai ya ɗaukaka hannayensa guda biyu wa idza raka'a in zai yi ruku'u rafa aidai sai ya ɗaukaka hannayensa in zai tafi zuwa ruku'u da kabbar ruku'un da ɗaukaka hannayen gaba ki da yake tafiya wa idza qala sami Allahu liman hamidahu yaji sami Allahu liman hamidahu rafa aidai ma'ana ya ɗaukaka daga ruku'u kaga nan bai ce in ya dauka ko da gurgu sai ya ce wa idza qala sami Allahu liman hamidahu in yace sami Allahu liman hamidahu dan ka san lokacin da ake fadin sami Allahu liman hamidahu wajen daukowa ne daga ruku da ka sai wadatu bai ce idza rafa min ar-ruku'i ba wa idza qama min ar-rak'atayn in ya taso daga rak'o'i biyun farko rafa aidaihi nan ma yana dauka hannayensa guda biyu in zai kabbara shi Allahu akbar ورفع ذلك ابن عمر الى نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم kuma wannan aiki sai a ji shi kamar aikin sahabi ne shi ibn umar kamar aikin sahabi ne kamar magana ta tsaya ga abdullahi ibn umar sai nafi'u ya ce wa rafa'a zalika ibn umar ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam sai sai na abdullahi ibn umar bai tsaya nan ba sai da ya dangana wannan riwaya wannan hukunci zuwa ga annabi sallallahu ta'ala sallam cewa haka annabi sallallahu ta'ala sallam yake aikatawa kaga yanzu wannan riwaya ta zama ta zama marfu'iya ya danganta ta zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam amma kaga daga lafazin abdullahi ibn umar shi kamar mu zaka kamar mawqufi ne aikin shi ne wannan amma sai abdullah sai nafi'u yace kuma ibnu umar ya dangana wannan fa ya rafinsa har ya zuwa annabi sallallahu تعالى عليه وآله وسلم رواه محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن الأهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا
ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan imam al-bukhari yace wannan riwaya da ya kawo sai samun mata shahidi yayi istishadi da ita ba isnadin ya koro ba dan bai ce Hammadu ya ya zanta da shi ba bai ce ya karba daga Hammadu bin Salama ba eh sai dai yace wa rawahu Hammadu domin Hammadu bin Salama wa bai cikin waɗanda imam al-bukhari yake karbar hadisin amma ya istishadi da shi ya istishadi da shi kamar irin nan ya yi fishadi da shi kamar irin nan ya ce hamad bin salama ya roki wannan an ayyuba daga ayyubu sukhtiyani an ibn umar shi kuma daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu ta'ala alaihi shi kuma abdullahi ibn umar daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa annabi sallallahu sallam in zai yi kabbara ya daga hannu in zai ruku ya daga hannu in zai dauko daga ruku ya daga hannu in ya taso daga raka'a ta biyu ya daga hannu wannan hadisi ya yi zuwa ƙarshen sa dai ya ce ta wata hanya kuma yana da wani shahidi takan Ahmad bin Salma takan Ayyubu Sufyani takan Nafi'u takan Ibn Umara daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan taliki Imam al-Baihaqi ya roke shi daga Abi Abdullah al-Hafiz daga Abi Abdullah al-Hafiz takan dai Ibn Umara yace hadathana Muhammad bin Ishaq as-Sabbani hadathana Affan hadathana Ahmad bin Salma حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه حي ذو كرشيده تشي حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن دينار كما يد إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني أتكن تحضيب التهذيب ناشي ياتي ديدي كاو ترجمة حماد بن سلمة ya faɗi matsayin hammadu a ilimi da matsayin hammadu a tsoron Allah da matsayin hammadu a wajen malaman hadisi da malaman jirgi da ta'adili matsayin hammadu da matsayin hadisan hammadu duka ya yi bayanona na malamai bisa kan adalci shi ibn hajar al-asqalani a cikin tahzibut tahzib yace daga waɗanda hammadu ke ruwaita daga gare su yana ruwaita daga sabitul bunani ثابت البناني da qatada da kuma kawun shi Humayd bin Tawil kawun Hammad bin Salama ne shi Humayd Humayd bin Tawil da Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha da Anas ibn Sirin da kuma watan Sumama Sumama ibn Abdullah ibn Anas da Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi da Amr ibn Dinar da Hisham ibn Zaid ibn Anas da Hisham ibn Urwa da Ayyub as-Sakhtiyani da Khalid al-Khazza da dai manya-manyan tabi'ai da waɗanda su bayan tabi'ai na manya-manyan jigajigan malaman hadisi da hammadu yake karɓa daga gare su sannan shi kuma waɗanda ke karɓa daga gare shi akwai ibn jurayji akwai sufyanu thauri akwai shuba sannan akwai abdullahi ibn mubarak akwai abdurrahman ibn mahdi akwai yahya al-qattan akwai abu dawuda at-tayalisi akwai abul walidi at-tayalisi da abu salama at-tabuzaki da adam ibn abi iyas wannan da imam bukhari ke haddathana adam to shi adam ibn abi iyas din yana daga cikin waɗanda sukan karba ga hammad ibn salama da sulaiman ibn harb waɗannan su ne watan waɗanda ke karba daga hammad ibn salama abinda abdullahi mubarak yake cewa watan ya shiga basra yace fa ma ra'aytu ahadan ashbaha bi masalik al-awwal min Hammad bin Salama yace na shiga Basra amma ban ga wanda ke kan suluki irin na mutanen farko ba irin na sahabbai da tabi'ai irin na mutanen farko farko kamar Hammad bin Salama a Basra ban ga mai suluki irin nasu ba الحافظ بن هجر كان حماد بن سلمة يؤد من الأبدال أنا كرجع daga manyan manyan jigajigan waliyan nan da ake ce mu abdalu badali wasu manya-manyan waliye ne kowane daga cikinsu ana ce da shi badali bai wa fati yana wa fati sai Allah ya naɗa wani ya cika kujera sai kujerar adadin su bai zama empty ba ba lokacin da za ta zama empty kujera ɗaya daga cikin kujerar abdalu akwai sabani su nawa ne su hudu ne sha hudu ne arba'in ne da sauransu akwai sabani na malamai kamar da imamu suyuɗi rubutu ma ya yi a alkhabar dan fi wujudin abbabi wal autadi wal abdal to shi yana daga cikin abdalu in ji alhafiz ibn hajar yace daga alama abdalu su abdalu ba su haihuwa kaji su kuma yace la yuladu lahum ba a haihuwa gare su ba a haifa musu don haka Ahmad bin Salama ya auri mata saba'in falam yulad lahu ba bai samu haihuwa ba yana kan wannan kadamin na badali ne yana kan wannan kadamin na badali ne qala affam affam yace qad ra'aytu man huwa a'bada man huwa a'badu min Hammad bin Salama walakin ma ra'aytu ashadda muwadabatin ala alkhair kum muwadabatan ala alkhair wa qira'ati alquran yace ko kaga wanda ya kai ibada Hamadu bin Salama ya ce amma dai ban ga wanda ya fi shi muwazama na cewa akan aikin alkhairi da karatun alkur'ani da yin aiki saboda Allah kamar Hamadu bin Salama mutumin kirki ne waliyi ne babba kuma daga cikin waliyai waɗanda suke khasiyai imamul bayhaqi yace huwa ahadu huwa ahadu a'immatul muslimin yana daga cikin manya-manyan shugabannin musulmi yana daga cikin manya-manyan shugabannin musulmi illa annahu imam al-bayhaqi yace inda aka samu matsala ba ta matsayin shi ba fa ba ta matsayin shi a wilaya shi ba ko a salaha shi ba a'a ta wajen harkar kuma ilimin hadisi sai aka samu matsala yace sa'a hibsu da shekaru suka tura sai haddashi ta dan samu matsala haddashi ta samu matsala yace fa lidhalika tarakahu al-bukhari saboda haka imam bukhari ya bar riwaita da riwaita daga hamadu hamadu musalama shi ba muslim ya yi kokari akan ya tace ya fitar da hadisansa ta kan sabitul bunani waɗanda ya ji kafin ya samu matsala ya yi kokarin tantancewa wannan hadisi ya roce shi ta kan sabitul bunani kafin ya samu matsala ko ba ya samu matsala don haka ya ta kokari ya tace hadisansa na kafin matsala faruwar matsala da na bayan faruwar matsala don ya tantance tsakani shi imam muslim to kaga cikin tantancewa ana ya samun kuskure hadisin da aka ruwaita bayan samun matsala yana iya rikicewa da wanda aka samu kafin samun matsala don haka tsakankani shi goma bukari gaba ɗaya saboda gudun ma wanda matsala sai ya aji sai ya aji don haka abdulabi ya ce a cikin kitabu alkuna ya ce sana muhammadu bin shaja'in albalafi haddathani ibrahim bin abdurrahman bin mahdi قال كان حماد لا يعرف بهذه الاحاديث التي في الصفات حتى خرج مره الى ابادان فجاء وهو يرويها abin da addulabi ya ce a cikin alkuna ya kora hatta kan abdurrahman bin mahdi abin da abdurrahman bin mahdi ya ce babu wanda ya san hammadu bin salama da irin waɗannan hadisai masu rikitarwa an ruwaici hadisai masu tashin hankali daga hammadu bin salama waɗanda suke jassam Allah mai da Allah jiki zahirin waɗannan hadisai suna mai da Allah jiki to waɗannan hadisai aka ce ba a san Hammadu ibn Salama da su ba sai da ya tafiya zuwa Abadan Abadan wani gari ne can wajen Basra yace sai da ya dawo sai aka je yana ruwaita waɗannan hadisai a wata riwaya ma abin da suka ce akwai wasu ruwa akan hanya ana tunanin jinnu sun taɓa shi shi yasa aka samu wannan matsala ya rika ruwaita irin wannan amma baya ruwaita irin wannan hadisan wasu suka ce wa kanu ya ƙulu na ina hadusat fi kutubi ibn hajar ya ce an ce an yi dassin waɗannan hadisan ne a cikin littattafan shi cikinsu waɗannan hadisan har da magana iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an fahimta an an tuna ta kan shi aka rawaito ko to da haka aka ce an mai dassi ne sa mai aka yi shi kuma ya samu matsala a haddashi in ya taho aka karanta wannan hadisan ka ne sai ce i hadisai na ne sai a zo a karanta mai hadisan da ba nashi bai ce i nashi ne saboda ya samu matsala wa qila aka ce yana da agula ana ce shi ibnu abil auja agulan shi ne to yana dassi a hadisan ko littattafan Ahmad ibn Salama don haka aka samu matsala a riwayarsa amma a salahan Ahmad ibn Salama ba ta da kwamfashi mana ba ta da jinjinawa matsayinsa a walittaka yana nan daram don haka ba wai in an ce tunda shi hadisi amana ne in an taba riwaya shi don ta samu matsala ba taba matsayin shi bane ba a iya gane ba ba taba matsayin shi bane mutum nawa ne wanda zamanin shi gaba ɗaya ba wanda ya kai salaha kai amma kuma abin da suke diba wajen karɓar riwayar bai cika ba wataƙila yana da yawan mantuwa yana da yawan mantuwa yana da yawan mantuwa komai tsara shi ko uwa zama na Allah a nan gurin suna fakin din shi gene sai su karbi wanda bai mantuwa saboda zance annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana son tabbas ana son wato yaqini akan magana kaji ورواه ابن طهمان ابن طهمان يا رويتون حديث عن أيوب تكن أيوب السختياني وموسى بن عقبة موسى بن عقبة مختصرا ya kawo shi da ikhtisari ba waccan dogon riwaya ba to باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة sai mu kwana nan lokaci